إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصرت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه له اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله أوصيكم مرة ثانية ونفسي بتقوى الله وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض وجوهنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرة وما عمل من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال تعالى ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين عباد الله إن الله تعالى سيحاسبنا على كل شيء على الصغير والكبير والفتيل والقطمير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عباد الله أصحاب القلوب السليمة والعقول الواعية عرفوا أن الله لهم بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فعرفوا أنه لن ينجيهم إلا لزوم المحاسبة إلا لزوم المحاسبة ومطالبة النفس ومحاسبتها على الأنفس والحركات أو على الأنفاس والحركات قال عمر الفاروق رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيئوا للأرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تكفى منكم خافية عباد الله ينبغي للعاقل أن يكون له في يوم ساعة يحاسب فيها نفسه وأن يلوم نفسه فيما مضى من الذنوب والمعاصي وأن يسأل الله التثبيت فيما عمل من الخيرات فها هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر يدخل مضرئة أحد الأنصار ويرى طائر يدير من شجرة إلى أكرة فيتأمل فيقول هنيئا لك يا طائر هنيئا لك يا طائر ترد الشجرات وتأكل وتشرب وتموت ولا حساب ولا عقاب يا ليتني كنت شعرا في صدور عبد مؤمن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاطب نفسه كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أني سمعته يعني عمر بن الخطاب بيني وبينه جدار وهو يحاسب نفسه ويقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بكن بكن والله لتتكين الله او ليحاسبنك الله ويكرر هذه الكلمه عباد الله وعلى المؤمن ان يحاسب نفسه فالطاعه والفروض راس المال والمعاصي هي الخساره والنوافل هي الأرباح وليعلم أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها خنز من كنوز الآخرة فهذا الربيع بن خيسم كأنه تحت أو كان له تحت سريره حفرة كلما رأى نفسه إقبالا على الدنيا نزل فيها وكأنه في قبره فكأنه في قبره ويسيه ويبكي وكأنه في أعداد الموتى ويقول رب ارجعون رب ارجعون ثم صعد من الحفرة ويقول يا نفس يا نفس ها أنت في الدنيا فعملي صالحا ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى مثلت نفسي كأني في الجنة أكل من ثمراتها وأشرب من أنهارها وأطوف في ميدانها وأناق أبكارها ثم مثلت نفسي وكأني في النار أكل من زكومها وأشرب من هميمها وأصيح بين أهلها ثم قلت يا نفس أين الدار تريدين فقالت أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا في ما أنال الجنة فقلت يا نفسي ها أنت في الدنيا فعملي وحكي عن الأهنف بن كيس أنه كان يجوء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه يا هنيف ما حملك أن فعلت كذا يا هنيف ما ما حملك أن صنعت كذا وكذا ومي كذا وكذا عباد الله لنسمع ونفكر هذه الآيات التالية وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وترى كل أمة جاسية وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسك ما كنتم تعملون فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne ya zo wa duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zo da musulunci gami da alkurani gaba daya wanda ya bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa da koya yan uwana cin addini ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne ya yan uwana cikin addini babu zanci mafi gaskiya fiye da alkurani mai girma babu shirya da da kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam babu abu mafi muni wanda ya fi kuma haɗari kamar ƙirƙirarren abu a cikin addini wanda ake ci masa bidi'a dukkan bidi'a ɓata ce dukkan ɓata mako masa zuwa ga gidan wuta allah ta'ala ya tsare bayan na haka ya'yan uwana masallata fuskoki masu annashewa da albarka wanda muke zatawa junanmu gaba ɗaya kasancewa cikin inuwar alarshin Allah gobe alkiyama ina sake mana wasiya karo na biyu mu riƙe alƙur'ani mu riƙe sunna mu riƙe gaskiya mu riƙe zumunci mu riƙe ƴan uwantaka mu ji tsoron Allah ya ƴan uwa mu dinga gabatarwa da kawukanmu ayyuka na ƙwarai masu albarka domin wani yini yana zuwa wanda Allah ta'ala yake cewa a ranar wa'ansu ku za su yi fari tas Allah ya samu na cikinsu wa'ansu kuma ku za su yi baƙiƙir a wannan da yini shi ne yinin da Allah ta'ala ke masa kirari da cewa yau malayan fa umalin wala banu a wannan yini da dukiya da ya'ya ba su amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya ji wa Allah da zuciya kubutacciya mai cike da tauhidi mai cike da san sunna da gaskiya da ma'abuta addini ya'yan gwana masu albarka yau muna biyar ga watan safar watan biyun musulunci hijira yau na da shekara 1444 kudubar ma a yau wannan masallaci na mai albarka na usmanu bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan waiwaye adon tafiya a cikin rayuwarka ka shafe shekaru da baya ka shafe shekaru da watanni da kwanuka kamata yi ka dinga taka burki kana waiwaye baya domin gaban naka ba ka da tabbas me zai je dawo a gaba amma ɗan abin da ya rage ma na rayuwa yana da kyau ka dinga yi wa kanka muhasaba zuwa da dawowa me na aikata na alkhairi na ƙara himma me na aikata na shari na tuba na nemi Allah ta'ala ya yafe mu a wannan ranar ta alkiyama Allah ta'ala yana mata kirari da cewa yau matajiru kullu nafsi ma amilat min khairin muhdara a ranar alkiyama za a kowace rai kowace numfashi za ta samu abin da ta aikata inna alkhairi ne a halarce ba gara ba zama duk abin da ka yi a ɓoye ko a fili a gida ko a waje to iya nan Allah ta'ala iya ce za a tare maci kaf haka nan ɓangaren shari da ɓangaren mummunan abu duk wanda ya aikata wani abu mummuna Allah ya ce tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida zai dinga fata ya dinga buri cewa da ma shi da wannan mummunan aiki tsakaninsu ya zama to akwai tazara mai nisa a yau ka aikata mummuna kana jin daɗi wani ma har alfahari zai ke yi da tinkaho da jin kai to duk wanda ya aikata mummunan aiki inji Allah a ranar alkiyama sai ya gwammaci wannan aiki tsakaninsa da shi akwai tazara mai nisan gaske haihata haihata ya ani ba'uda ba'uda sai ka gwammaci cewa dama aikin baka taba ganin sa ba a yau shi dan yafi karfin ka da san zuciya kana abin da kaga dama kana takawa kana murzawa bakinka bayi jilin zami iya faɗar abin da yake so a lokacin da yake so to ka tana akwai ranar ƙindillanci akwai ran da za ka gwammaci wannan magana dama baka yi ta ba wannan aikin dama baka yi shi ba a ran da nadamar ba za ta yi amfani ba to wannan shine amfanin muhasabatun nafs ka dinga yi wa kanka tilawan baya Allah ta'ala yana faɗi cikin alƙur'ani mai girma wanda za ulil mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah za mu ije mu ajiye mizanin awon aiki a ranar al-qiyamah mizanin gaskiya mai cike da adalci Allah ta'ala ke ta fala tuzulamu nafsun shay'a ba ran da za a zalunta ba dan adam din da Allah zai zalunce shi wa in takum wa in kana misqal habatin min khardal ataina biha duk abin da ka aikata daidai kwayan zarra daidai kwayan komayya Allah ce za a zo ma da shi wa kafa bina hasibina Allah ce mu mun isa masu kididdiga masu lissafi bayan Allah mu sani cewa Allah ta'ala yana faɗi cewa duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai kwayan zarra za a nuna masa hakanan wanda ya aikata shari daidai kwayan zarra za a nuna masa musani ya bayin Allah masu albarka a musani cewa Allah ta'ala zai mana hisabi akan komai sai hasibuna ala kulli shay'in ala sagir wal kabir duk abin da ka aikata ko mun kankanta sa ko mun girman sa ya dan uwa in dai ka kai lokacin da za a ba rubuta ma lada da alhaki to ka yadda ka gamsu za hisabi a kansa ko mene ne ala kulli shay'in ala sagiri wal kabir manyan abubuwa kaba'irai da kuma ƙananan zunubai matukar Allah bai yafe su ba to sai an titsiye ka a gaban Allah amma hisabi amma tambayoyi kuma an nuna wa duniya irin aikin da kai shine Allah ta lake ta yawma tubula sara'ir iyama ita ce ranar fallasa ranar tonan asiri Allah ka rufa mana asiri a wannan ranar Allah ka gafarta mana zurbanmu ya Allah bayan Allah musu albarka ma'abuta zukata zukata wankakku tsarkakakku masu hankula hankula saitattun hankula mu sani cewa ubangiji mu faina madakata inna rabbaka labil mirsad iya nan dakata yana jiran kowa zai gama duk dadin duniyar nan duk iskar duniyan nan ka sani cewa akwai ran da za ka bakunci Allah subhanahu wataala kuma ran da za ka bakunci Allah to ƙarya ta ƙare dibara ta ƙare wayo ya ƙare duk wani gata ya ƙare in baka yi wa kanka aikin alkhairi ba mu sani ya uwa madakatar da ubangiji kenan iya jiran kowa da kowa ya zo ya same shi kama bada akom ta'udun yadda Allah ya kirkira halittar ku ɗaya bayan ɗaya ku zo duniya hakanan za ku koma gare shi ɗaya bayan ɗaya ya aihwal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya dan adam me ruɗe ka ne me daɗin wannan duniyar hatta mantar da kai Allah me abin daɗi a cikinta shekara nawa ce in kai tsawon kwana saba'in tamanin kai ta ɗari magana ta ƙare in ka samu 'yan shekara ɗari ɗari a guda goma da ƙyar za ka samu biyu masu jin daɗin rayuwarsu rayuwar ake amma babu daɗi amma kai da kan kasan rayuwar cikin ƙabari ba ta da iyaka kana da labarin ai akwai makabartu daban-daban ai an yi wata a can an yi hurumin da'u an yi ta kusa da gari an yi ta hanyar bajoga duk kana da wannan labarin ai ta bajoga ma nan ya cika an koma can can ya cika an koma can wa ka taɓa jin motsin ya taso ya dawo gida tafiya ce wanda ba ta da iyaka kawai tun daga 'ya'yan annabi adam wanda ɗaya kashe ɗaya su ne farkon mutuwa a wannan duniya ba wanda ya je lahira ya leƙo dawo babu shi wani mai hikima yake cewa wannan lahira ko a kwance kake a cikin ƙabarinka an dawo ma da ranka kana kwance kwanciyar kanta ta zama azaba ballantana ga kuncinsa ga yadda yake ka tuna a yanzu na a yi ruwan sama a ɗauke wutar lantarki gari ya yi duhu kai da kanka inda kake zaune baka da aminci da shi kana jin motsi ba kana jin hayaniya za ka iya daukan waya ka buga duk a duniya kana da wannan damar amma a kabari baka da wannan damar ɗan'uwa za a kwantar da kai a girka ma itatuwa aka a zuba ƙasa a dandaɓe a danne a tawo a barka ba huta ba waya ba filo ba shimfiɗa ba ruwan sha ba firiji ba fanka ba komai kana ƙarƙashin ƙasa kunci duk wanda zai ce ma ka gyara rayuwarka wannan wallahi mai ƙaunarka ne ba ka da mafi ƙaunarka a rayuwarka ban wannan duk wanda zai ce ya kai ɗan adam ka tuna wannan aikin iya gaban mu ba ba wanda ya je dawo kuma nima da kai za mu je duk wanda ya ce ka gyara don ka zauna lafiya wallahi iya cikin mafiya kaunarka a rayuwa iya cikin masu son ka na gaskiya duk kuma mai ziga ka mai raba ka da wannan gyaran wallahi ba mai kaunarka ba ne duk kalmar da zai faɗa maka ji daɗi amma ya mantar da kai lahira ya ɗora kan girman kai ya ɗora kan zalunci wallahi ba mai kaunarka ba ne mai kaunarka shi ne zai ce ka gyara akwai gobe tana nan shi yasa allah ke kirin kiyama gobe gobe domin kusantowarta ba mai tsira ba mai gudu sai an halarci wannan yinin ya dan uwa ka sani cewa masu hikima sana cewa wa in ishta alfan summa alfan wa alfan ba'da alfin fala budda an tasir ila quburi duk inda ka ji kanshin iskar duniyar nan ka shekara dubu wata dubun ma ta zo ka share wata dubun to Allah ya ce ba makawa dai kabari iya jaranka sai ka je din nisan jifa ƙasa zai faru wani mai hikima yake cewa kullu bunu unsa wa in dalil salamatuhu yawman ala alatil hadaba a mahmulu duk ɗan adam da uwa ta tsuguna ta haife shi kowaye shi in ya rayu a duniyar yayi tsawon rayuwa to babu makawa babu shakka wata ran iya saman kafaɗun mazaje an ɗora shi a makara ana yawo da shi ita ce alatul hadaba a makara ke a ɗora ka a wuya ana yawo da kai ko motsi ba za ka yi ba in ka samu in ka samu gata a sa ka a kura motar ɗaukan manja motar ɗaukan itace duk kuɗinka duk mulkinka ƙarshen ka kira to ɗan adam inda kana tuna wannan me zai ruɗe ka a wannan rayuwar me abin girman kai me abin faɗa me abin hayaniya me abin gaba mu gyara zamanmu na kabari shi ne aikin da yake gabanmu kawai amma wannan duniyar ko kana jin daɗi ko ba ka jin daɗi ko ana son ka ko ba a son ka akwai ran da za ka rabu da ita kowa zai rabu da wannan duniyar to mu yi ƙoƙarin mu sawa rayuwar mu burki mu dinga takawa muna hangowa muna waiwaye baya me muka aikata na alkhairi mu roƙi Allah mu samu ƙarun himma wajen aikatawa me muka yi na shari mu roƙi Allah ta'ala ya yafe mana ko mu tuba mu yi ƙoƙarin ba za mu sake kuma wannan aikin ba wannan shine abin da ke gaban mu yayin kuwa mu yi kokari mu sa wannan shine ci gaba shine samun tsira mu sani yayin kuwa ma'abota hankali masu zuciya kubutacciya sun sallan jihim illa luzumil muhasaba ba abin da zai tsirtar da su a wannan duniya illa muhasaba ka dinga taka tsantsan da wannan rayuwa kana fassar abu kafin ka yi kana hanko makomarsa idan alkhairi ne ci gaba karka ji tsoron zargin mai zargi karka ji tsoron magana mai magana idan shari ne dawo baya duk zugar da za a yi makarka abu kashi wa mutsalabatu nafs a kullum mu dinga nema wa rayuwarmu wa muhasabatuha alal anfasi wal harakat dun numfashi fitarsa da dawowarsa ni'ima ce kuma Allah ce sai ya ma tambaya akan wannan summa la tus'alunna yawma izin anil na'im kana lissafa wannan numfashinka yana tafiya yana dawowa amma a daidai lokacin wani yake ashar a daidai lokacin wani yake shan giya a daidai lokacin wani yake zina a daidai lokacin wani yake luwaɗi a daidai lokacin wani yake sa hannu yake karɓar rashawa da hanci a daidai lokacin wani yake ciri ba a daidai lokacin wani yake kazafi yake shari zuwan numfashi da dawowa iya cikin abin da ubangiji zai tambaya a kansa ballantana motsin jiki ka taka ka motsa hannu ka bude baki ka ji ka gani min babi aula akan Allah ya tambaya kansa gobe alkiyama muna tuna wannan muna tuna irin wannan mu sani ya yawa Umar al-Faruq al-Faruq al-Akbar bin al-Khattab al-Khalifatu Saniya Allah ta'ala ya kare da shi Umar dan Khattab wata rana ya sa sahabbai a gaba ya ce ayyuhan nas ya ku mutane hasibu an fusakum kabla an tuhasabu kowa ya je wa kansa hisabi kafin ya je gun da za a yi masa kowa ya duba ya gani a ce a yanzu nan ba za ka koma gida ba za ka mutu a yanzu me kake sa rai Allah zai gane cikin aikin kai ma gafara kowa ya dinga tuna wannan a ce dukkanmu nan na masallaci ba wanda zai koma gida da ganin sai lahira kawai me kake tunani a cikin ayyukanka Allah zai gani ya ma rahama me za ka jingine da shi ka sa Allah ya ma gafara to in ma baka sa wannan aran baka hakan ne baka san da zaka mutu ba baka san kalmar ka ta karshe ba baka san takun ka na karshe ba a kullun ka dinga bincikewa rayuwarka me ka gabatar domin goben ka alkiyama Umar dan ka dauki ta ku yi wa kanku hisabi kafin ku je gudda za a yi muku wazinu a'malakum ku dinga gwargwada ayyukanku da za ku aikata qabla an tuzina alaikum kafin ku je gunda za su samu ku ayyukanku a suke ni wata hayya'u lil ardil akbar dan ka dauke ta ku shirya fa ku kimtsa akwai babban assembly yana nan yana zuwa al ardu hina assembly wanda za a bujirar da ku a gaban Allah kowa ya tsaya ba wanda zai ki zuwa ku sani akwai wannan yinin yana zuwa me ka shirya masa me ne shirya masa me kake kokarin shirya masa ran da Allah zai tsitsiye ku a gaban sa kowa da kowa qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqatil ma'lum Allah sai da ya rantsuwa yace tun farkon ku har karshen ku yana tara ku aguguda gaba ɗayan ku sai na tara ku aguguda kuma sai an muku hisabi kuma sai an muku zubo littattafan ayyuka kuma sai an muku ainihin hawa siradi da abin da ya kama da wannan malam yake cewa yawma izin tu'raduna la takfa minkum khafiya ku sani akwai wani ne na zuwa tu'raduna za a bijirar da ku ba ma kai zaka je da kafarka ba kai ka za a yi wallahi kai ka za a yi ji Allah la takfa minkum khafiya ba wata mai uya da ta isa ta uya a wannan yinin babu ita ba wanda ya isa ya uya la takfa minkum khafiya ba wanda ya isa ya doje ya oye bai je wannan yinin ba bai isa ba kai a ran nan ma sai Allah yake cewa inda wanda ya ga da dama dama ya gudu mana ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi Allah ce fanfuzu da kansa Allah ya ce la tanfuzuna illa bisullah la malja wala manja minka illa ilayk ba gudu ba gun tsira sai gunka in ba an gudu gunka za a dawo ya Allah ka tattali haduwarka da Allah ya dan uwa karka yadda duniya ta hure makun ne karka yadda mutane zama alƙalanka a wannan rayuwar ya zama to Allah kake tunawa kabari kake tunawa duk abin da zaka yi kasa wannan a gabanka ba ruwanka da mutane Allah ta'ala ke cewa in tuti aksara man fil ardi yudluka an sabilillah in zaka bi da yawa da yawa da yawa daga cikin mutanen da suke rayuwa a ban kasa za su kai sabaro kare za su badda kai daga hanyar Allah musanya ya uwa idan ka aikata alkhairi mai hankali ya kamata an ya kula hufi yomin sa'a yi haso fi hanamsa a awaka 24 ya zamto akwai lokacin da kake yi wa kanka hisabi ka duba gani mai ka aikata mai kake kokarin aikatawa na alkhairi ko na shari idan ka ga ka aikata zunubi ka tuba ka roƙi Allah ta'ala gafara idan ka aikata alkhairi ka roƙi Allah tabbatuwa da sauran abin da ya rage mana rayuwa abubakar siddiq Allah ta'ala ya kare da shi wata rana ya shiga gonar wani ba ansari mutumin madina da abubakar siddiq ya shiga gonarsa sai sai na abubakar ya ga tsuntsu wayara ba'ir ya ɗiru ya ɗiru min shajara ila ukura sai ga wani tsuntsu ya tashi daga wannan bishiyar ya koma wannan ya tashi daga wannan ya koma wannan sai na abokare na kallonsa can sai na abokare ce hani allaka ya ɗa'in ya tsuntsu ka ji daɗinka ka ji daɗin tsuntsu ka tashi daga nan ka koma nan ka ci ka sha ka mutu ba za a ma hisabi ba tsuntsu ba ka da hisabi in ji sai na abubakar kawo huta ka ji daɗi ba ka da hukumar da Allah zai ma har ke cewa ya laita ne abubakar ba ɗan aljanna ne idan ka yi rantsuwa ɗan aljanna ko ka fara ba za ka yi ba tunda magana ta fito daga bakin manzan Allah ya ce abubakar fil janna in kai shakka ma ka kafirta kawai amma sai na abubakar ce ya laita ne ya kai cewa da ma ni gashi ne siririn gashi a kirjin wani bawa mumini da ma ni gashi ne haka sai na abubakar ya ce domin tsoron abin da zai je dawa gobe alkiyamu umar ɗan kaɗa bai ce in kafa ta kai ga aljanna ta dama ba zan samu nutso ba sai na ji ta hagu ma ta shigo ɗan aljanna ne manzan Allah ce umar fil janna amma gayan da suke ɗan wannan rayuwar ba su da tabbas ba su ba ta amanna ba domin ta sun san ba ta da amana amanarka cin nasararka ka mutu ka samu rahmar Allah umar ɗan kaɗa radiyallahu anhu wata rana anas dan mali yake cewa ina ji umar da kunni na tsakanina da shi akwai wani gini wata katanga ta yi ga tsakanin ma baya baya gani na umar dan kadab da kansa yake ce ya umaru bin al-khattab amirul mu'minin ya umar dan kadab shugaban mu'minai a wancan lokacin yace bakkin bakkin kwarai kwarai kai ne shugaban masu imani kai ne shugaba kwarai da gaske yace umar wallahi la yattaqiyanna allah ko dai ka ji tsoron allah umar ko ka ji tsoron Allah Umar ko kuma Allah ya tsiye kai ma hisabi ya dinga maimaita wannan ya dinga maimaita wannan in ji ana cewa Allah bai san iyakacin wannan kalmar da Umar ya faɗa ba iyakan kujerar mulkin duniyar musulunci yake jan kunnansa da kansa Umar ka ji tsoron Allah fa kar ka yadda da ziga kar ka yadda da kaza ko dai ka kiyaye ko kuma Allah ya tsiye kai ma hisabi ya ƴan wa masu albarka iyakan kowane mai imani ya dinga yi wa kansa hisabi iya aikin da'a farillai na wajibi kamar da su kamar jari a gundan kasuwa su ne ra'asul mal ya zamto baka da abin tinkahu baka da abin lallabawa baka da abin bawa lokaci mafi muhimmanci kamar farillai haka ake so mumini ya dauka kafital na jari ka samu dan kasuwa wani irin muhimmanci ke bashi kan dukiyarsa duk dan kasuwa wanda ya san meye kasuwa iya bewa uwar jarinsa muhimmanci a rayuwarsa in ba ta kai ta kawo ba in ba lamuhala ba wannan uwar kudin baya daukanta duk abin da za a yi to ka zamto da kai da farla ya haƙuki duk abin da zai faɗa ma farla salakar ka yadda duk abin da zai taɓa ma farillan azumi duk abin da zai taɓa ma tsakaninka da mahaifanka duk abin da zai taɓa ma wajibin da yake kan karkai wasa da shi ka kaddara ɗan kasuwa da uwar dukiyarsa ya za a yi wani sai dai abin dige shi akan kwace mai duke shi to ka yarda sallar farilla wajibai wanda Allah ya ɗora ma su ne ra'asul mal ka yadda zunubi saɓan Allah ka yadda shi ne hasara a gun ɗan kasuwa ɗan kasuwa idan yi san zai hasara bana tun kafin banan zai fara tanaji me zai yi toshe wancan ƙofar me zai yi toshe wancan ƙofar to ka sani in kai zunubi ka ƙaddara kamar ɗan kasuwa ne tabka hasara ya za ka ji yau kana da jari kana da kasuwa a ce wata hasara ta shigo ta faɗo jarin ya lalace wani irin damuwa za ka ji a ranka to ka ƙaddara cewa in ka yi zunubi irin wannan damuwa za ka ji ka saɓi Allah ka ci haƙin wani ka zalunce wani ka ƙaddara damuwarka sai ta fi jaruwar jari ya ruguje a gudun kasuwa wannan wafin kiyar arba ka duba kuma gani na filfili ka ƙaddara su ne riba ka duba inda ɗan kasuwa ke farin cikin ya samu riba to ka ƙaddara cewa nawafil na filfilin sallah na filfilin azumi na filfilin aikin hajji umara da sauransu ka ƙaddara su ne riba tamkar riba a gudun ɗan kasuwa wali alam ana kullu nafsin min anfasin umri kuma ka sani kowane numfashi a cikin numfashin rayuwar nan jauhara nafisa wata kadara ce mai tsada karka yi tafi abin sa numfashi kadara ce mai tsada ka yi ƙoƙarin ka siya daga kunuzul akira numfashin ka siya ma taskar gidan lahira akwai rabia bin khaisam shi ma ɗaya daga cikin magabata ne rabia bin khaisam shi tsarinsa da yake yi sai ya sa aka tona mai rami a ƙarƙashin gadonsa gadonsa na bacci sai aka tona masa rami kullama ra'a nafsahu iqbalan ala duniya duk lokacin da ya ga duniya za ta tafi da shi kawai sai ya kwabe sai ya fada cikin wannan rami wa ka'annahu fi qabrihi sai ya dinga tunani kamar a kabarin sa yake rami ne da shi a ƙarƙashin gadonsa da ya ga duniya za ta kama hari kawai sai ya je fada cikin rami ya kwanta wa yasihu wa yabki yayi ta kururuwa iya ta kuka wa ka'annahu fi adadil mauta iya lissafa kansa a cikin matattu har ma ke cara birji'un rabirji'un ya Allah dawo da ni dawo da ni sun masa'ada min alhafara sannan ya taka ya fito daga wannan rami idan ya fito waye kuli ya nafsi sai ce ya ke rayuwata ha an tafi duniya ke ce fa a duniya yanzu fa amali saliha ki aikata yake na kwarai kabari ya tona a karkashin gadon su yake shiga domin ya tunatar da shi lahira tana na tana zuwa ibrahim taimi ɗaya daga cikin magabata ke cewa ina masalta kaina kamar gani a cikin gidan aljanna na tsinki wannan na ci na je nan na sha ruwan aljanna na yi gawa yana duk ina zagayawa ga horul aini ga wani ne ya ce wata ran kuma ina musalta kaina kamar ina wuta a dinga duka na ina ihu ina cin zakum ina cin hamim ina kururuwa ina ihu qultu ya nafsi idan na kwatanta kaina kamar ina aljanna kamar ina wuta sai ya ce to ya ke raina aina da ayi darin turidina a cikin gidajen nan guda biyu wace yake so ki je gidan azaba ko gidan ni'ima qalat sai ranta ce masa a'udu ila dunya kaddara kaman na mutu a maidani duniya fa amal salihan fi ma analul janna na danta aikata aiki na ƙwarai aikin da zai kai ni gidan aljanna iya faɗar wannan fa qultu sai yace nace da kaina ya nafsi ya anti ba raina ke ce wannan ba fi duniya ga ki a gidan duniya fa amali ki aiki na gobe alkiyama an rawaito al-ahnaf bin kais shi ma ɗaya daga cikin magabata ne an na hauka ne ju ilil ba sai je sami fitila irin a cibal balin nan ta da fitila ta mai fayyabi wa asbi a hufihi sai je kar hannunsa a fitilar hatta ya hisu binar sai ya ji ƙonuwa wutar ta fara ƙona shi sai mai ƙuli lafsihi sannan ahana bin kaisu ya ce ya hunai sai ta sigirin sunan sama ya ɗan ƙaramin hunai ma hamalaka ala ma sanata yawmin kaza wa kaza me yasa ka aikata kaza a jiya me yasa ka aikata kaza a shekarar jiya me yasa watan da ya wuce kai kaza da kansa yake wannan hisabin rayuwa kenan ya kona kansa san akwai wutar lahira tafi wannan manzon Allah yake faɗa hadisin muslim yake cewa narukum hazihi wannan wutar ta ta duniya juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam wannan wutar ta duniya ta babbaka nan ta cinye danyen abu ta kone gidaje ta yi waye mazala ce kashi ɗaya ce cikin saba'in din wutar lahira balbalin bala'in wutar duniya sai kalin kahi saba'in sannan zai kama wani lahira shi ma misali ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali ne kawai a gare to ka tana wannan rana tana jiran bayan Allah mu sani cewa akwai wasu ayoyi wanda suka zo a ƙarshen wani hudu ba wanda yana da kyau mu dinga ta'ammulin wani ayoyi yayin da ni da ku kowa ya ji wannan ayoyi dinka sasu a rayuwarsa aya ta farko Allah ta'ala yake cewa inna alaikumul hafizi ku sani kowa daga cikin ku iya da matsara masu tsaronsa ina da akwai kana da akwai ba ka ganin su ba na ganin su suna gani na suna ganin ka sun san abin da kake aikata sun san abin da nake aikata kowa ya kaddara kansa wannan sanya wannan a ranka in kana da imani zai hana ka sabon Allah zai hana kare yaudaruwa da duniya wa inna alaikum lahafizin kowa iya da matsara masu gajinsa Allah ya ce kiraman katibina marubuta ne masu girma Allah ya ce ya alamu na mata fa'aluna sun san kafata na abin da kuke aikatawa baka isa ka ɓoye musu kan abin da za ka aikata ba ka sa wannan na sa wannan a rayuwata aya ta biyu Allah ta'ala yake cewa watara kullu ummatin jasiya kullu ummatin watara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tudwa ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah yake cewa kowace al'umma za a ji a gurfanar da ita a gaban Allah shine jasiya a gurfane a jaka gaban Allah a durkushe kayanil dawo kulla ummatin tudwa ila kitabiha kowace rai za a kira ta ce ga littafin ki karanta a ne mutu ci zauna ba kuntum ta'malun a yau ranar hisabi ce inji Allah a yau kawai hisabi za a ma kawai ba gyara ba tuba ba istighfari hisabi za a ma kan abin da ka aikata Allah ki ce haza kitabuna yandiqu alaikum bil haqq wannan littafin naka na aiki zai zantar da kai da gaskiya ne ba ƙari ba ragi ba cuta ba cutarwa duk abin da ka gani kai wa kanka sai Allah ya ce inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malu tuni mun yi kofin abin da kuka aikata a duniya duk abin da an dau hotanka an dau lokacin iyana an samu a fayilinka ba musu ba harigido kai ka aikata ka sani aya ta uku Allah ta'ala yake cewa fa amma man taga wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa duk wanda ya dagawa ya wuce gona da iri duniya ta shaƙa mai iska ya yi ta ya fifita rayuwar duniya a lahira ya fifita rayuwar duniya a kanta lahira to sai Allah ya tafi yanar jihimar yalmawa wutar jihimi ta ce makomarsa amma wa amma man kafa makama rabbe duk wanda yi tsoron tsayuwa a gaban ubangiji ya yi tsoron irin wannan yanar wani hannabsa anil hawa ya hana ransa abin da take so mara kyau fa innal jannata hiyal ma'awa wannan aljanna ce makomarsa Allah ta'ala ya samu da ciki aya ta ƙarshe Allah ta'ala ke cewa ya aiwal lazina amanu taqullah ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat kowace rai ta duba ta ga me ta aikata dan gobenta misali ne na dazu a ce yanzu nan kowa ba zai koma gidansa ba a nan zaka mutu ko a hanya zaka mutu me kake sa rai a cikin ayyukanka za ka jingina da shi Allah ya mara ma kansa aikinka bai sai kai aljanna ba ba wanda ya isa to amma Allah ga effort na kai ga yunkurinka kokarinka sai Allah ya cika ma ya mara ma ya magafa wani yunkuri kai a rayuwarka wani buri gare ka me ka sa a gaba duniya ka sa a gaba ko lahira me burinka yanzu in ka daura yar mu ya yan uwa duk girgimar da ake duk fadan da ake duk gabar da ake duk bala'in da ake wallahi kashi casa'in da tara a cikin ta duk akan duniya ne ba mai fada da kai don kaƙi Allah sai ɗaya daga cikin al'umma ba mai fishi da kai don gane zaben Allah ne fishin da muke duniya ce rigimar mu akan duniya ita wannan duniyar wa gidan da woma ne ne duniya ba gidan da woma ba ce ko ba aya ko ba hadisi ka san wannan ina kakanninka suke wa'ansu ma ina mahaifansu suke babu abin da ya cinye kakanka ya cinye babanka ya cinye gyatimarka ka san ba zai barka ba dole ka tafi ya za yi ɓata rayuwarmu akan wannan rayuwar ne faɗa makoci da makoci gaba hasada binne-binne kulle-kulle akwai wani aboki na iya kasuwa yake cewa ya je shagonsa a cikin sati da wuce ya je tadda an kulle wani mushe da kulle-kulle an jefa kan shagon sihiri tsari wai don ya lalace don dukiyar ta ɓaci don yi shiga uku to a ce matu ya yi wannan ɗin kai da kai da shi da aka yi wa akwai wanda zama a duniya ne ba mai ta goma akwai ranar hisabi abinda kai ko an ganka ko allah ya tona ma asiri ko bai tona ba akwai ranar ƙin dillanci mu duka tuna wannan ya uwa shi ne hisabin rayuwa shi ne abinda za ka kwantar da hankalinka a rayuwa nan amma duniya in ka bi ta a guje ma to ba kira banka za ka samu ba ka isa ka cire gona ba ban isa in cire banka ba mu kwantar da hankalinmu mu kaunaci junanmu ya uwa mu yafe wa junanmu mu dinga ɗora junanmu akan tafarki na ƙwarai kamar nasiha na ma nasiha ka yadda da gaskiya ne yadda da gaskiya wannan shine ukuwa islamiyya kar ka yadda kullun abin da nake so na ji daɗi zaka faɗa ne kar ka yadda kullun abin da kake so ka ji daɗi zan faɗa ma wani ba yan wanta ka bace ina kuskure kana yi to dole in daga kuskuren ka na faɗa ma dole in ka kuskure na ka faɗa ni na gyara ka gyara wanda shine rayuwar ba amma kullun a ce abin da nake so zaka faɗa min sai abin da kake so zan faɗa ma wanda ba yan uwa mutuka bace sahabbai ba haka suka yi ba magabata ba haka suka yi ba Allah ya ba mu ikon gyarawa mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله تعالى منا roƙonka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan mu Allah ka tarbiyantar da mu da zuriyar mu Allah ka ɗora mu akan gwadabe na kwarai akan tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka wannan damuna ta mu ka sanya mata albarka inda ake samun hasara sanadiyar cin ruwa Allah muna roƙuwa kai ɗaukinka a wannan gurabe wanda suka rasa gidajensu ko amfanin gonarsu ko dukiyoyinsu Allah muna roƙo ka canja musu da abin da ya fi alkhairi inda abin bai je ba Allah ka tsaye da shi haka ya Allah inda ake buƙatar ruwa domin amfani ya haɓaka Allah kai ruwa a wannan guraren ya Allah Allah ta'ala muna roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah muna roƙon ka karba mu da sharrin duniya da lahira Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti ko masu yawo da ita Allah ka ba su lafiya mu'assasi na wannan mu'assasa wanda ya asasa wannan tafiya ta mu gaba daya muna masa don Allah ya kara masa lafiya jinyar da yake fama da ita Allah ta'ala ka bashi lafiya abin da ya sa gaban sana alkhairi Allah ya tabbatar da shi abin da yake jin tsoro a duniya da lahira Allah ka amintar da shi ka amintar da mu gaba daya ya Allah dukkanin muka biya mana bukatun mu na alkhairi abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka hada mu da shi abin da muke tsoro Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka ba mu hakuri kan mun nemi abu mu samu ya Allah Allah duk abin da muke so kana muka haƙurƙurtar da mu shi Allah duk kuma abin da ka ba mu Allah ka ba mu ikon sarrafa ita da ya dace Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da gaba Allah duk abin da zai cinye mana zulubi Allah ka raba mu da shi Allah mun roƙonka ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majidun umu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman